أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke mulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna Juma'a 23 ga wata na Jumadar Ula, hijira shekara 1447 wanda ya dace da sha hudu ga watan sha ɗaya dubu biyu da ishirin da biyar a darasinmu na ƙashe muna cikin sotar hujarat sotar hujarat ina ga mun tsaya muna kusan ƙarshen aya ta sha ɗaya ta hujarat kidan insha Allah sai mu koma kan farkon aya ta sha ɗaya sai mu yi da bayanin da muka fara a sati da ya gabata kahin nan akwai tambayoyi tambaya ta farko iya tambaya ta ne cewa menene bambancin mazhaba da a cewa ne misali iya malikiya ko a ce ahalus sunna ko wasu masu ɗan izala irin dai sunaye da ake wa mutane me bambancin wannan mas'ala kuma wanne mutum ya kamata ya shiga wace za ka shiga uwa a takaice bambancin mazhaba da ɗariku na addini ba abu guda ba mazhaba malamai na sunna ba sa inkarin mazhaba abinda suke inkari taqalidin mazhaba cewa abinda shi addini ka ce kai kurin sai abinda yake cikin malikiya ko kai ka ce sai abinda yake cikin hambaliya ko cikin hanafawa ko cikin shafawa ka ce kurin kuina domin wannan abin ƙayyade mazhaba da gari ko jama'a wata bid'a ce sabuwa ta biyo bayan wannan malamai a wannan malamai guda hudu suka shahara babu daya daya ko Abu Hanifa ko Imam Malik ko Shafi ko Ahmad bin Hanbal babu daya wanda ya kira a zo da wata abu kowa malami ne na addini ya yi ƙoƙari na binciken addini kuma ya karantar da al'umma abin da yake addinin Allah ba ɗaya wanda ya ware ɗan gari kaza ko ƙabila kaza ko ƙasa kaza su yi kenawa karatu ne amana ta ilimi abin suka sani sun isar kuma dukkansu ba wanda ya bar mabiyan shi na kusa wa suke tare ya yi ta kalilanci shi kurin sai ni zakari ba wanda ya haka amma hani suka yi misali imam malik rahimahullah jafar mansur kayan shi dai wajen halifa biyu shugabanni suka ne haka harun rashid sun nema ganin karfin karantar imam malik almajiran shi wannan shugabanni su ne suka mallaki duniyar musulunci a musulmi a wancan zamani tun daga bangaren india har zuwa wani bangare na europe cikin spain sun nema fikihun imam malik a ɗora da dukkan garin da suke mulki kurmi ta za a yi malaka ce la babba kuzurin haka ba abinda na sani na rubuta na karanta sabai sun yawo a garuruwa da sauran malamai sun isa da nasu cewa na waka ne ce la biyar da ba kuma duka wani malam kowane ya tabbatar da mazhabar shi kurin abin da ya inganta kuma malika na mulan iya cewa innama ana bashar usibu wa qatil fanzuru fi ra'ayi فكل ما أخذ كتاب السنة فخصوه ما أخذ كتاب السنة فتركوه يا مجانا تشوى قرارا كم لم يكن أن نبارك تشوى إمام مالك يسبك أمانة يتي ني متن إنا ديني إنا مسكولي ku diba abin da yake ra'ayina don wani yake taka sai ka ruwa ka ruwa cikin wanda malik yace ara ina ga kaza ne yace ku diba duk abin da yace ina ga kaza ne ra'ayina ne inda ya daidai da qur'ani da sunna ku rike din da ya saba ma qur'ani da sunna ku bar shi duka wannan haka ce mazhabawar da magabata babu ɗaya abin da siyasa ya kawo mu gari kaza ko afirka ta yamma ko ba ruwa duk wannan wani daga baya zo kiran a takaice mazhaba kaji kuma wani mazhaba gaba ɗaya ba malami ɗaya na mazhaba guda ɗaya tak wanda ya taɓa kirkirar wani wurdi na sahi ko na marece ko sallah kaza nafila kaza ko sahiya ko dare ko marace babu ɗaya wanda ta kirkira wani abu na ibada babu bai yi ba bai karantar da almajiran shi ba wani nau'i na ibada su karantar suke yaya manzan Allah ya kaza ya ce bangaren sallah ne bangaren azumi ne zakati haji ne wanda shine da kurakure magana gyaran ibada ba su da ɗaya abu ɗaya na ibada wannan shine mazhaba ko a ina ka ga abin da ya inganta kurin kare bangare na su ɗariku ko da ɗiga ne ɗariƙa wani ko tiyaniya kadariya shaziliya gashi da ɗariƙa daga ɗariƙa sana kowace wannan za ka an dangana ta zuwa ga mai ita wani ne ya zamana ilimi ya kai mishi karo kuma gudun abin ya wakana bayan ƙarnin da manzo Allah ya mai shaida wannan wani shi ne kirkira wasu kuma almajiran shi ya ce ga rikansu malami ya tsara abu na ibada ibada suke shiryawa su kusa da su su bangaren ma tsarika ibada ce ake shiryawa ko ta sahi ko ta marici ko ta rana ko zikiri kaza kawa kaza dubu kaza ɗari kaza lokaci kaza da dokoki na shiga da huddawa an baka an hudaka kun shirya ɗari to waɗannan ɗariƙu kowace an ƙirƙire ta bayan ƙarnin da manzan Allah ma shi ka shi yasa ahlus sunna suke inkarin ɗariƙa cewa addini duk abin da yake na ibadar Allah ne mai aqidar Qur'ani da sunna imaninka da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to abin da yake na ibada baka ɗauka daga wajen wani kowane ne sai ta hanyar wanda Allah ne shi ne Muhammadu Rasulullah wannan shi ne abin da su kuma ɗariku suna ɗauka daga wajen wasu kuma suna ga daidai ne muna ka cewa ba daidai ba ne wannan shi ne abin da shari kenan waɗannan ɗariku kaji kenan ɗarika daban mazhaba daban kuma izala daban ita izala ba ɗarika ba ce ƙungiya ce ɗan wannan akwai wani kuskure da ya kamata hatta yin izada su gyara kuskure ne babba amma a kaba a kawo ba wani lokaci kur mutum don kunshi ya gane kunshi kana zala ce ni izala nake wani ne izala ne wannan kuskure ne izala kake ana kake izala ne ne shi mahi yawa ya gano abin da ake nufi to in kai ka gano kowa ya gano abin da suke yi an gace ne na azala yanzu cikin yawon yawon kai an ce da yan tijaniya yan dagariya yan izala mutane sun wani suna ɗaukar izala ita ma wata hanya ce daban wannan kuskuren da wasu ahalin suna suke yi ya mai da izala ita ma ɗarika ce da wasu alhali ba haka ba ne izala ƙungiya ce a najeriya da istaki da daga da komi da doka da uzuri da komi hukumar najeriya ta ba ta uzurin kan kungiya ta malamai masu wa'azi zuwa aiki kitabu wa sunna kai ji kungiya ce aka ma alisama aka ba ta uzuri ta yi wa'azi a kan mai wa'azinta za su yi kira zuwa ga qur'ani da sunna me ka ta jama'atu zalatul bid'ah wa iqamatus sunna group ce jama'a ce ta malamai waɗanda suke kira zuwa ga a kusan da bid'a a irin sunna wannan shi ne misali ba addini ba ne ba amma da kuma tsoron kuwa na rantsi da Allah ko addini na gaskiya ne dan babu shi dan babu addini zala musulunci suke kira musulunci lahiyayye zuwa ƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata na ƙwarai kuma iyayuwa wani kungi yau ma a ce a najeriya an rushe wani kungiya iyayuwa amma wani za a mata kiran za a mata kairan ba kungiyar ba a ba kungi- ta kungiyar mai aiki ce ga irin aikinta ta kan iya daidai ta kan iya kuskure kuma ka iya rushe ta amma abin da ake yi gaba wata ta Allah ƙur'ani da sunna kashi kenan ba ɗarika ba ce ta wani ko gumi ko balalo ko kabiru gombe balle an ba tibin da mi a'a ba ta kowa ba ce imaninka da Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam aikinka da qur'ani da sunna ibadarka wadatu qur'ani da sunna ka zama sunna tun da kace ko baka ce ba haka ne amma kana barin qur'ani kana aiki da magana ra'ayin wani wani wani ka zama to dan gargajiya da bid'a wannan shine ku gane izala babu addini mai suna addini ba akwai kungiya mai kira zuwa ga qur'ani da sunna kenan a gane kuma ba sa ga inda kana Najeriya wajen su balalo yanzu ba ka yawa a saka cikin kungiya a saka cikin mamba mamba masu aiki amma su anan Nijar kullum ana gaya mana ne mace yi amma mun musamman a nan kenan wani kungiya ce mai aikin ya zo ɗaya kuma aiki ne na kwarai kitabu wa sunna na kamar tambaya mai nake ce ina izala ina izala ne a wannan kuskure ne a gyara shi mutane dan su gane ma'anar magana kasu da yake izala wani addini da masa musamman e izala kungiya ce mun amince da kiranta zuwa kitabu wa sunna ina wata an gane magana an ce a izala nake a ba za kake ba kana musulunci ko islam nake sai yan uwa me ya kawo irin wa'annan sunaye a yau a duniya a ce rika kaza ko a ce ma na na aqidu shadiliya khawarij shi'a ahlus sunna wal jamaa wani salafiya asali musulmi sunan mu guda musulmi islam kowa musulmi ne kusan me ya kawo wannan sunaye lalacewar wasu musulmi lalacewar wasu musulmi da aqidu to dan kamar abin na address dan a gane wannan yake musulmi iya kiran aljai iya kiran wani shehu ya mutu za shi kabari ya kira sunan wani wani musulmi ne iya zagin su abubakar irin su umar irin su usman wani musulmi ne iya yin kara azabar kabari yadda ba magana ceto ba azabar kabari abin da yawa ba iri iri wani a musulmi ne iya ta kuma inda ka yi imani irin murja inda ka yi imani ko ka yi zina ko ka sha giya ko ka yi waye duk kurin ko ka yi karya kurin ka yi da aljihu kan aljanna ko cikin musulmi ne wani musulmi ne iya ta cewa yau da ka yi zina ko ka yi karya ka zama kahuri dan wuta kana kawali wani cikin da musulmi ne ga yan shi'a ɗan wanda yanzu wannan sunaye asali farko abin da ya fara bayyana ya ce ahlus sunna shi'a wannan suna shi jima a duniya ta kuma ta so daga an ce a lokacin aka ce shi'a duk irin na aƙidin kasu shi'a masu riya akwai gurabiya akwai zaibiya akwai jibril gurabiya masu cewa ai mulaka jibril kuskure ne ya yi wajen manzan wajen jaka da akoshi dan jaka da manzan allah kamar su daya eh jibril kuskure ya kai ma manzan allah mai kuma kamar jaka da akwai su gurabiya suke shi'a ire-iren wannan ya take zo ka hakuta akwai ɗari kudu a cikin shi'a to cikin musulmi a lokacin nan da ya sha'ariya da ya maturidiya yan yan aka ce ga sunan ne irin idan irin wannan ya ke su layin ahlus sunna amma daga baya aka gano nan ma akwai wasu cikin ahlus sunna sai ka ce maka ahlus sunna wani jama'a ko a ce ma asabati duk wani wajen a tashi a cikin musulmi ne wani musulmi ne mai kiran kabari ne a mai zagin sahabbai ne wanda cewa an aka yi laifi an kawo da irin kawali wanda cewa ɗan ma kai da ka sha giya kai da aljumuni ne irin murjiya ya ce salafi an ka salafi ke duwan hakiki kai ba ruwan hakiki an baya yaya sahabbai aqidar da sahabbai suke akan shi ne salafi da haka na asalin sunan musulmi duk wanda lalacewa ta kawo wasu na yi ɗan wa almuhim amma kowane irin suna kai ne ka yarda ka gane ba motar Allah ta gaskiya lafiyayya sai ta hanyar Qur'ani da Sunna akan fadinta da magabata na ƙurai yadda manzon Allah ya rayu sahabbai suka rayu duk abin da za ka yi na ibada ko aƙida ya dace da Qur'ani da Sunna akan karantar wani sahabbai da ɗin Allah tabbatar da mu akan haka sai wani ke cewa ina maganar cewa wai maganin mace in ba ta lahiya a kan uwayenta yake ba kan mijinta ba yawan maganu sun fito ɗan wakilin a ku malamin suna ya magana ku kai ku zarge shi daga kawa daman ya fito cikin malaman suna ake yawo da wani abin ya ta yawo a wani ta abin ka aiko mun shi da kazar tambaya malamin suna ya magana kaka yi gawo da gashi ka bincika mai dalilin shi tabbas yan uwa in ka koma mazahib wannan guda hudu gaba daya duka wani mazahib guda hudu hanafiya malikiya shafiya duka wani hanaf gaba daya haka ce aqi haka suka kawa maganin iyama ce mata kan bata lahiya maganin ta kan wayanta haka suka kawa kidan ma kuskure ne kaka zigi malamin daga shan abin yanzu to amma yan uwa kamar yanzu ku sai mun dai malamai masu basu kuma wai ra'ayin nan kan sun mutu so da yawa akan samu fahimta ko ta maza za guda hudu amma sun kuskure ce ko bata karfi akan dalili su da wani guda hudun gaba daya akan haka suke maganin mace akan uwayensa to kamar malamai suna kasa masu adalci kan magana suna ce to Allah da yake magana wa ashirin bil ma'ruf wa ashirin bil ma'ruf umarni da Allah bil ma'ruf annabi iya cewa ahsanakum ahsanakum min sa'im annabi ta khairukum khairukum min sa'im yi a cikin kone kyauta mata ita wata irin kyautatawa za a ce miji yawa mace ba da lahiya ita uwarta bata magani san shigawa da ci da sha da ba da duk abu da gaske magana ke to amma magana ta hoto daga malamai wani da kaji kafin kare ya kaya gaskiya magana mai kalli zahirin magana magani idan ka ba da ci da sha kuma da lahiya ka tura mu ubanta da Allah kai ma ka san abu akwai matsala gaskiya babu adalci na gaskiya kuma suna suna tafi balle a zamanin yanzu yanzu likita ko magani da mutum babban aiki kai ya lahi da ba kai ta hawa a takaice da gadi kenan kan zage malamin haka yake wajen masa guda kuma amma magana mafi kashi da suka mai adalci fadar Allah su kada Allah yake umarni mu zamana da mata da kyakkyawan mu'amala kashin da ruwayoyin suna tabbatar da cewa ka ba da magani ka ba da shi da magani shine ya adalci Allah tabbatar da magani sai yau magana cewa me hukunci yakan ga an mutu kullum da sai an je kewayar makwante da asuba wannan al'ada ce ta mutana ba addini ba ne mai kawo amma wani al'ada tsohuwa ce mutum muna da kusa mai yasa mai yasa ka zake waya tun muna da kai ta ake wai an je da sai ana zuwa wani ana binne shi ko taguwa ta zaune da asuba ta dauke shi da yadda shi shi kenan na ɗauki shi a taguwa yau take ɗauki shi ta kabar mu don abu da mai mana mana tun mana na wajen ta ce ya je an suke kashin taguwa an suka san taguwa a wajen kabarin haka za a ce magana na shirme amma a gaskiya magana babu wani dalili na shari'a kusa ko nesa wanda ya kawo wai da kullum da sai aka yi mutuwa a kwana uku ya tsaye da asuba an je kewaya kar da kewaya a da kullum da kowa na za a yi ziyara ba hana ba lokacin da ka samu dama ka je ka yi ziyarar mukunta babu lokaci kaza hatta masu cikin zarar juma ba da tushe bai da inganci kuma sai wani zarar kabari yaran juma ya can gaba kabarin babana kabari ziyarar kabari ba ta da lokaci duk lokacin da ka shirya babu lokaci rana ko jin goma da ce amma da ma ka je ziyara dan wa'azuwa ba da yake addu'a amma addu'a ga naka duk da kake mai addu'a ko lokaci ba mana kewaye na ranar uku bid'a ce ta mutanen wajen dole ce akwai ta rike shi malai na dalili sai amin sai wani ke cewa saki da ciki wai saki ne wani abin shi makwanin nan akwai wani gafalar malami na nigeria na kano suka cewa mai akita wannan mai rakumi bai ce a nabar rakumi a kasar mauri an aiko mini bidiyo ke abin ana yi tambaya ana yi tambaya duka abin da wata abuce malam alamar ita an sake ta ne da ciki take neman mahuta ta yi fatawa daga wajen wani malami ya ce mata ya tabbatar da cewa saki da ciki ba saki ba ne na ce bai wani ba malami ba zo rubutu kowa ne ta ce malam akwai abinci a aiko mini in gani ya ta akwai wani bidiyo ki mana mun alkalmu na ce bai wani wannan wannan ɗan shirme ne shan shirme ne ya kama ya shirme babu shi ƙur'ani ko sunna ko malikiya na ce wallahi kariya ce cewa saki da ciki bai yi ba kariya ta tun da ƙarfi a wannan ijima'in ba saɓani ijima'in al'umma ne babu saɓani kuma saki ne ma na sunna a ta bukari ko musulmi shi ne an wannan bin ba zuwa tambayar a shi a cikin Allah akwai magana ya ce ya kai wasu maganganu wai ana cewa saki da ciki bai mace ya ce magana daga ina kasu daga ina ka sami magana daga ina ka sami magana mutane kunin shi ɗan ya turo ka magana ya ce saki da ciki annabi ya ce ibn umar tsallika tahir aw hamilan ka sake ta an hana saki ne da jini ya ce amma ka sake ta da tsarki ko da ciki domin ita mai ciki an saki ta da shi na aiwa sadaka fatalkun al'iddatihinna malaman sunna na cewa saki da ciki saki ne ma na sunna babu sa'ani dole ce baka saki da ciki ba wallahi ya miki ƙarya ne saki yayi dan wa har ma saki da cikin yayi saki ma bayan haihuwa dan kullun ka sunna ka amma duk misali mace ce baka santa an yi an yi abun ya kasa yiwa ka sake da da ciki yakan yau ma ka sake ta tana aiwa gobe ta ƙara inda ba amma idan ka sake mace bayan ta aiwa tana jego ka haka sake ta bari ya haka ta aiwa sake ta to da ke ta ce domin in za ta shekara ba ta jini in za ta shekara mace ba ta jini da jego aka sake ta da ciki eh ba ta ayu ko shekara biyu ne ba ta armeye ta ƙare wannan zaman jego zaman sharuwa hirutun ta ware jini ta jini uku ta kwata arewa wannan fatawa Usman ya yi ta kuma da sa da yarda dukkan jama'ar sahabbai gaba daya ba ta banda sa mata sai duk matar da aka saki tana da jego to bata iya arme sai ta fara jini ko shekara guda ne sai ta ji muku ta kwarta arme amma kai ina aka da ciki tana aiwa ta kare in wa bayan waccan hadisi na maganar saki da ciki yayi ga Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa ulati hamari hadin an da hamdu Allah ce Allah ce wurin amal mata masu ciki ajalin hunna an yi zanen hamla hunna Allah ce nasu kurani Allah ce mata masu ciki ajalin idda su su an yi abin da ke ciki ka ce ba su ciki ba man ban zaki man wani wallahi suna suna da shi da duniya suna da shi da duniya wala Allah ce Allah ce da wala ka kamata a kama su sarki to wallahi haka yake haka yake kamar kamar kamar wallahi wallahi maballaci wallahi maballaci wallahi maballaci wallahi sai shi wannan ke cewa yake cewa baban shi ne wanda yake tambaya baban shi ne ba shi da lafiya amma tun azumi da ya wuce har yanzu ba lafiya yaya maganar azumin shi in cuta ce wadda ake jiya man kana duka bai kan ala sabar da idan mun na yamma sai a bari lokacin da ya warke sai a sai rama amma mutum ba shi lafiya ana jiran jiya Allah kawo azumi da yi ba in a wannan cuta bai warke bai mutu ko ya mutu azumin ba a rama azumin ya wuce ba azumin bai haushi ba da ana haushi wani shi ne ba alarama
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا فتنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون na'am a sati da ya gabata wani aya gaba daya mun fassara ta mun zo karshen na karshe bayan dai fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wallazi na amanu la ya sakara kaunin min kaunin Allah ya kira masu imani da cewa kada maza su rika ma maza ƴan uwansu izgi asa an yakunu khairan minhum yakan yi wanda kake ma shegantaka ko izgili yakan yi ka alkhairi a wajen Allah don sati da gabata bayani ya gabata ya ce wala nisa'un min nisa haka mata kasama mata yin wasu izgili yakan yi asa an ya kunna khairan min hun yakan yi matan da ake ma izgilin sun yi masu musu izgilin matsayi a wajen Allah sun yi alkhairi Allah ce wala tarmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab kan ku rika aibanta junanku kan ku rika jiwon junanku da miyagun laƙan ba Allah ce bi isa ismin fusuku ba da iman tur na ji al'isim ma'ana azzikir su ma'ana ambatan mutum da suna ya fasi ya kaza sunaye marasa kyau bayan mutum mai imani ne in da hana a jahiliya Allah ya Allah wadai da irin suna na kace fasikin ne wani abu dai suna mara kyau kawa mutum alaƙi Allah wadda da mutu suna bayan imani wa mallam ya tutu wannan kashe da Allah ya yi na hana izgili da hana mugun lakabi da hana aibanta juna duk wanda da kana yi yanzu an maka wa'azi ya zo matsayinka na mai imani Allah ya maka shi Allah ce wa mallam ya tutu duk wanda bai tuba daga irin wannan aiki ba fa ulaika humus zalimun iya daga cikin azzalimin Allah mun tsaye da kuma cikin zalunci ci gaba يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن Allah ya kira nan ma dai kira na masu imani Allah ce ya ku masu imani ku kaurace ma ko ku nisanci da yawa daga cikin zato inna ba'dha dhanni ism wasu wani daga cikin zato zinihi wani daga ciki kina akan samu wanda ba zini to ka san shi kina kaurace a gaba da shi nan imamu shaukani ya kawo cewa daga cikin ma'ana wannan magana zato wanda Allah ya hana zaton mutanen kware da mugun abu amma dama mutumin banza ne sun sai da mutum da kaɗin giya ne ko karo ce don ka mata zaton zina dama karo ce hada gidan tarkomi me ba za da dama haka take ɗan giya ne kamar ta mana hayaniya da kiyar giya ce sha dama haƙi shi kenan mutanen kwarai aka hana da zato mu da musu mummunan zato mutumin kwarai sai amma wanda ban shi ta bayyana a fili wannan bai cikin laifi nan abu abin a bayyana ki ba kuma ba ba zaton wurin shi za ka ce mutum kai tsaya a wurin da ma za a mai zargi za a mata misali kana da wata ‘yan uwa tana karuwanci gidan karuwai ne kai don zumunci ya kai ziyara gidan karuwai da Allah ya za a ganka kace kai baka zo gidan karuwai inda ma da san kana zo gidan karuwai ka kace na ganka ne amma ba kai bane na ganka gidan karuwai ka bi mai laifi ba gidan karuwai ranka dan wani mai laifi ba kenan irin wannan shi ake magana zaton mutumin kwarai da mugun aiki kuma ce zato wanda kuka shi wajen zato inda yake zama laifi in yi zaton wani iya kaza kuma an haɗi in aikata mai mu'amala ta wani yawan aikin ko ba wani labari ko in aibanta shi kan wannan zato da nake dan ɗabi'a ɗan adam ba maganin zato ba zuciya ta kare ma ka hurci ma ya ka hurta annabi da tutar bukatu yake ba ba labarin cewa Allah bai kama al'umma ta da abin da ranta ya saka hatta ta ba ta ta ta ta kallon kai ya ce Allah albitan Allah bai kama al'umma ta da wasuwasun zuciya sai ta hurta ko ta aikata kaga da yake yi in sa wani abu a raina wannan rai mana iko kan shi amma na yi amma kan gaya ma wani wanda kaza yake ka mishi mu'amala ta mai aikin kaza wannan shine laifi wani yi wa wani aka yi mu'amala ta maganar amma zato kaɗai a zuciya Allah bayar bawa bai maganar zato da kashi da kuma kasa da kaza kaza kaza wala ko wala ka in dai zuciya ce zato kurra abu ne da bi a adam kuma ne ba shi da shi zuciya zai ka sama kafirci wani ce amma baka zama kafir da haka kenan zato wanda yake haramu zato mutumin kwarai da mugun aiki ko ko zato kai zato kuma ka ai kai hodi ko ka ai ba ko ka ba labarin kanka wannan shine haramu za ka ce maka wani sai ma Allah ya ce ayi inda muhaddar zari kuma Allah ya ce kawai to kai irin irin wancan su ne suke lahin kina akwai wanda ba lahin ba kina da kaci yace wala tajassas kamar ka jiya zuciya kullum kakkai hukunci mai da hadar hukunci zai misali maka misali abu ya baka na aikace wani aboki da aboki ne suna gane juna daya ya ce wani wallahi ba ba da fata na ne na ba da cikin magani sai Allah ka taimaka mu mutum kai kishi na faya bashi ya zo magani to shi kira ina zuwa waya ce mishi an yi ma ya jira da ya kira shi ko kuma ya kashe waya yi buga ya buga kashe waya ta shegi ya kashe waya duka ma duka ma kiran su da ruwa kuma ya ta aibanta shi can daga baya ya gashi ya zo da kuɗin magani ya bashi me yau kana da ta kira kake amsa ya ce wanda kudi ne ya kai sai da wayar tare sai da wayar tare zo ba ku magani wai shi ya zaki shi ya ya mai ya kaza ya ga ya zaki shi ai wanda shi shi kuma dan ya biya bukata ya kai wayar shi ya sai da dan ya samu kudin ya baki sai ya ku ku magani sai ka haka zato bugun to mishi kuma yake ai wanda shi ka abu sai zo kenan hada shi shi ka kashi ba Allah iya so ne mishi kyakkyawan mu'amala wai da kace ya kashe wata gangan kashe waya dan kai bani kudin a kan zuwa sai da wai dan saboda shi amma zai iya ai ban tashi to su take har hadan shi kenan ka bi hukunci kan shi ko ta raya maka ka aikata yace wala tajassasu kan ku yi bincike na neman sirrin mutane ka gano aibin mutum dan ka bata shi walla yaqta ba'dukum ba'da kadda shashenku su rinka yi da shashi nan giba a nan sarasar wani a nan abu da kita annabi kita a wani cewa ya rasulullah mana giba ne giba rasulullah ya ce zikiru a haka bai ma ya kama ka ambaci dan uwanka bai nan da wani abin wanda bai so a dangana mai wannan aiki a far'adin in kana fi imamu a farantin kana fi akhi ma bauta su da in wa abinda nake hoji ga dan uwan nawa iya da shi yace in kana fi faqad tabtahu in ma har akwai abinda ka hoji iyaye ne ka ai ka hoji shine aibantawan sallama kun fitar ba hatta kun kuwa abin da kuma makariya ce ka mishi to nan ka mai yanke ne ka mai kazafi ne kana kenan aibanta maganar mutum a mugun aibanta ba shi ta ba shi a cikin ba ta yabo da ake alheri ta ta yabo ba to nan akwai wurare da shari'a ta ba da dama kuma giba kamar na muka mawani cikin cikin wani hadisi ya kawo ya gura misali wani beti da suke yi kan maganar giba alqadahu laysa bi gibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhaddirin ومجاهد فسقا ومستفت ومن طلب الاعانه في ذات منكر yace aiban sukan mutum cikin abu shi da ba baki ba mutum ba aibanta mutum ka soke shi ka ka aibin shi cikin wuri shidda bai mutum riba da haram ba ya ka kawo mutazallin mutazallimin mutazallimin mutumin da ka zalimi da zuciya wallahi wani ya cuce ni ko zan yi cuta ka yi ya da bare ni ka ga kai ake kanna wani sun sani ba kullum mun kariya mun ma shi kana har yau kaga wannan kana faɗi mun Allah ka manzanci iya yana neman hanya mun wuta tsaro yace bayan shi yace mu'arrifin mai sanan ana misali ana so a sawani wani wani makaho wani guru kaga akwai wani abu na sanin ya su dan a gane wani ne dan su sanar na ce gurufu ko makaho ko mai doro ko kaza in dai a ciki ba an gano saka da a gano inda yake ko da wani abu na aiwa jiki na wani sai zama to dai in na wani siffar shi ba ta kyau amma na yi ne dan a gano wani ne dan ce kaza ce muharrifin ko muhaddirin ko kuwa mai tsoratarwa ma'ana wani ya zo kai wani ya zo iya nema mai kasuwa da shi ko mu gama hannun jari ni da shi ko kuwa wani ya zo iya san siyata da aure kai kuma ka san wannan wanan ya dambarwa ya dambarwa ya dambarwa mutane ko kuwa an mai in ya alama kama saki ne ya karamci in ma ya alame ta sakin ta zai yi ka san halin su dai ka ga a nan bai halitta ka ɓoye shi in ma ka ɓoye kale ce gaskiya wane ya cutu wane wane gaskiya mata duk da daga kwana bata bata bata ma'aiwa ka saki daga alama kuma da nan ya saki amma ka ce a mutumin kwarai ne ma matsala ka ka kayan nan kayan zara shi a ce muhajjirin eh kana ganin shi da wani suna kuma ka san wani barawo ne eh barawo ne ka bashi sai ya ga wuri kullu wannan barawo ne da haka shi na san barawo ne ku san ki shi wani barawo ne kaga nayi da muku ku atara da shi to shi mu hadirin kenan mu hadirin ma mai tsoratar da ku kanku shiga kanku ma'ana kanku kanku zai shi cuce ku sannan ma ba ta kai kai kai giwa da shi a nan kai ne mu hadirin ne kada ba kana ba haka zai annabi zuwa annabi tambaya annabi ana bin ne wannan kodin bidiyo na shara bayan kuma baya ba a takeice sai umujahid fi sakan a mustafid wanda ka zo neman fatawa ba ta malam mun yi mu'amala da wani da wani da abin sun hajji da zuciyar su lai kuma su bani mutum mara wuce bai bani abinci zai dai dai da iyalai na ba bai bai zamu kace ki dauka dai da magaro misali ka ka karan wani wajen a baka fatawa ya zai da wani kanan fatawa ce zai maka ka hudin aibin wani da wani maka kan mutafsir ke mai fatawa ma dan an gaya mashi aibin mutum wajen ba baka fatawa ya zaka yi nan ma ba laifi bane ba dan ga a hudin aibin mutum kai mu zarafi suka wanda yake bayanan da daman faski na hin sai karoci karoci sai aka ce kace mazan harbin mazana ce yaci wannan mazana ce yaci daman karoci wannan barawo ne ya taba kaso ba kaso nawa ne sata kace wani barawo ne baka dama a hili dan barawo ne hili ba a cewa ka aibanta shi tunda ta shi shahidi ko dan giya ne kace wannan wannan dan giya ne da mun giya shan buwa sanata ta duk wanda yake bayyana da fasikanci shi ba boya ne yake an sani ke dan ka haura aibin shi ba ta ka giba sai wa umman da labarin dan wanda yake neman ya na mana neman taimakon kusa da wani munka wanda na gan shi ya aiki kaza mara na san wanda zan gaya wa ko dan uwan shi ko wani shugaba kwano wanda zai hana shi wannan mugun aiki da zo na gaya wanda ya hana shi shi ma ba a kira shi kima laifin shi ne yake yi na tsaya don a tsaya hana shi wannan kira ta guda shidda ba a kira su kima kenan wanda aka zalunta da mai ba da sanin don a gane wani ne da mai tsoratarwa da mai fatawa da mai bayyanar da fasikanci da mai neman taimako kusa da zalunci kusa da banna wannan ba nan babu giba kawai guda shi da ake ci kenan giba ba kowace bace ba take haram amma haka kurin dan a more a ji daɗi kayan da mutum shi ne maganar giba yi da mutum kenan Allah ce wala ya ga tabba'atukum ba'da kada shashin ku su rika yi da shashi a yuhibbu ahadukum an yi abu lama akhi maitan shin na halaki ba kuna abu da take Allah ce shin ɗayan ku zai so cin naman dan uwan shi kuma a mace san ɗabi'ar mutum tana kyamar wannan abin da aka ambato cin naman kuma a mace fakari tumu na mana ce ma'anan magana za ka kaddara yadda ɗabi'a kuke kyamar cin musulmi na mutum to fakari tumu ku kyamaci da shi magana kenan ku kyamaci da ku kyamaci mutum musulmi mutum a mace za ka gama da ku kyamaci da shi bayanan magana kenan ya ce wata ƙurla Allah saka mai cewa dai ku ji tsoron Allah kenan kan nisantar wannan abin da aka hana ku na zato na giba ku ji tsoron Allah kan barin wannan aiki inna Allah tawwabur rahim Allah mai amsa tuba ne kuma mai jin kai ne ga bayan shi ci gaba
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
ya ayyuhan nas nama da kira Allah yake ga kowa da kowa kowa har kamu gaba daya kowa ne Allah bai kebance masu imani kaɗai akan wannan kira sanarwa ce Allah ke yi ka san da matsayin mutane alaƙar bayi da Allah kowa ne ciki don ka san da abin sai ka shigo layi ba ka san shiga layi mutanen kwarar shi za Allah ce ya yi wa nasu ya kun mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mu Allah ke magana izza ta buwaya mu kama ta girma kuma na gamba suna kausar kawo hukunci ba su cewa Allah ya Allah isa Allah ko Allah ne wani kuma kuna cewa Allah ya ce mun yi na hana kaza a wannan magana ce ta izza ta girma kuma dukkan harshe a ta a turancin hatta a ina ne kowa ana kawo kan wurin girma wanda zan shugaba kasa ko na ina ko amurka ko na nijar ya ce nu nu kaza ki ce nu shi da waye wadda kalma ta girma kurin na ga Allah kuma gaba daya kina Allah iya ce mu kaza ba da shi shi da wani bane ba kalma ce ta girma kurin Allah ce ya ku mutane mu muka halince ku min zakarin wa unsa daga tsakanin namiji da mace wani abu ne yau da kullum bayan asan dai adam daga ƙasa hawa daga adam ko kuma Allah sai mai da abin tsakanin namiji da mace duk da ya isa daga mace dan Allah mutunta shi abin da ya so ke yi bai bukata kanakanci Allah bai bukata gama game tsarin shi ne hikimar shi ta sa in za a yiwu sai an gama mace da namiji a samu haihuwa ba dan ba da zai hanta mu gaba ɗaya garan kowa ya zo ka fusu ya yawo Allah so ya kada kowa da kan mutu ba ba kaka ba kane ba wa ba kun aka yawa wu ba ne to karama ta dan Allah ya tsara man a almi aiki gawa ga kani ga kaka kanan uba ko uba wani uba dangi ga kanan haka Allah ya tsara duniya ya tsara dan adam tsarin rayuwa ba yin da mu ba yace Allah ya ce mun muka dace ku daga namiji da mace waja'alnakum shuhuban wa qaba'il ta'aruf eh maka sanya ku al'ummomi kabilu kabilu don suna cewa sha'ab an samu cikin cikin al'umma kenan sauran ajamawa qaba'il zaman kabila larabawa almuhim kurin mataki za ce al'umma kabila jinsi ma'ana ta hausa kaza ta zana cikin hausa da hausa ko gobara ko akwai gazzanawa akwai adarawa akwai abu da wasa ne ko haka cikin wani abu na ku so kenan shigo gaba ɗaya ne za ta kabila kaza al'umma al'umma kaza al'umma ta hausawa al'umma ta bare bari ta larabawa ta abuzinawa ka sanar irin da al'umma daban ko a cikin wata mamma a cikin al'umma cikin al'umma ne ya samu ba ta san yan Nijar mutanen Nijar mutanen Asiya mutanen Amurka shi dai al'ummomi manya-manya haka da ƙananan shi ne nan Allah ya yi mutane daban-daban gari-gari ƙasa jinsi iri-iri ce ba da kwamitin ne da aro don a gari an ganka an san wannan daga ina ya mutu wata shekara wani shugaban ƙasa ina ta canja ne ita da kun gane wanda suke mana aikin mai ku da kun gane wanda ba su ba a dajin kun san su da an ga shi nuwa an hada da hadiya ne ke da ba da ba zai koyi ba da an ga mutumin da aka mutumin da ne ba koyi ba ganin an ga mutumin kaza a cikin wannan makarar da an ga jinsi kaza an san wannan jinsi daga ina mutu don tsarin da ana da an ga wani da kasa kaza wato kuma da cikin kasan ma sai ka mutane kala kala kala to almuhimmi dai duk wannan tsarin da Allah ya yi ya ne ta arau ba da wani abu don ku gane juna a gano mutumin nan ne yake kaza ne yake kaza ne zan ake ba labarin cewa cewa inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah ba ruwan Allah da gangan cikin ka kato ne gajere ne dogo ne kaza ne a uja ne baki ne bari ne wannan ba Allah bai yi wannan bai ji ba wa aikinka da zuciyarka kenan alaƙar bayi da Allah zuciya ce ba ruwan Allah dogo da kai gajere da kai ina kake baki ne wane ne Allah muke ni ba gabawa zuciya ka ce ta ce wurin da Allah ke alaƙin sa kai kowa gane alaƙar mu da Allah ke ba mu matsayin ƙwalolo ko na ƙasa zuciya mu zukata zuciya ta ce Allah ke ni ba gabawa ba ka cikin shi ba ba kyawun shi ba ba matsayin shi ba da kai da garin shi kasan shi jinsi ba ba dole ba ruwan Allah da wani abu me ya kai me ya zuciyarka ku shakta da ke muhimmanci ta amalin kulu bawa kullum abin da kamata ya fama zuciya da mutane muka daga wani abu yau ba haka bane ba ana rama kallon ka za a zahiri mashi Allah ba ruwan shi wannan zahirin naka kanka rauninka kayanka karatunka mishinka ba ruwan Allah da shi birgidi ba me ya zuciya nan ne matsala zuciya kuma wannan kowa ya san abin da yake tashi amma mu ne ba mu sani ba ka sani kuma Allah ya yi ka sanin abin da ke zuci a kullum mu yi kokarin famar gyaran alaƙar mu da Allah kullum ka ba ko kai ko ina kake shi menene a zuciyarka me alaƙar ka da Allah kan mun doka Allah kana rina ko kana takata ko kana imani ko kana karfi da maganar Allah wannan abu ne fama ce da zuciya ta musamman za ka yi Allah zuciya kake nema ba ruwan shi da ƙasarka jinsinka kyawun kwalwa da wani a nan sarasa muke cewa sanata cikin sai musulmi sanata ne finnan kuma bihin kufar a tsarin finnan sa guda Allah mai da kai ya ce abu guda biyu na bace yar cikin aikin kafirai sukar kabila kaza a wani basu asali wannan wannan suka ga wannan ta Hausawa da bari bari da sabar mawa har da wani yawon wannan wannan sai bayan suwa ne suwa da bayi ne kana aiba da wani zai ce bai ba da shi kabila kaza dan kabila kaza kaza ne in wa a wata kabila ce ba barawo ku ga mun a wata kabila ce ba mazinaci a wacce ce ba mu dan giya a wacce ce ba mu shirki ba mu nauki ba mu tuttuna ba za ka duk shirme ne wurin attakawa a kullum ba ruwan Allah da kabila ka ba wani da ba barawo babu ita ko ina akwai barawo akwai munafiki akwai kawuri akwai mazanaci haka babu kabila wankakka a wajen Allah abin da nake ake shi waye me zuciyarka ko baki ne gori ne janka ba ruwan Allah shi me zuciyarka da haka me hattara da Allah ba ruwan Allah da zahiri iyaki da hakika kenan sai Allah da ya ce ya aiwon nasu ya ku mutane ina khalaqnakum min zakarin wa unsa mun halince ku da namiji da mace waja'alna tsakanin tafi take nan waja'alnakum shu'uban wa qabail mun sanya ku al'ummomi da kabila kabila ne ta'arafu don mu san juna annabi sallallahu alaihi wasallam shi gyara duniya duk abu kabilanci annabi ya ga daya sun sabon sadi Abu Dharr ruwa ta cikin kuskusul Bukhari kuma sun annabi ya ga Abu Dharr da Bilal ana da kima kasan mutum dinne gurin sahabi ba ma asibi bane ba suna faɗa kar kullum muna faɗa mutum mutum suke bata maka rai da shi ma ya more dabi'a mutum kenan sai Abu Dharr ya zahi ce Bilal ya bin sauda dan baka bace domin abin yi ma Bilal ciwo ya rasu da kaji abin da muka yi da Abu Dharr annabi ce ma Abu Dharr innaka mu'min fika jahiliya Abu Dharr har yanzu akwai halin kahuci tare da kai kana da tare ka sami shi ake kadan alin ka wuce ka ba mutunci a mutunci babu na mutunci babu kabilanci a mutunci babu shi babu kabilanci a mutunci ita kana tare da kai mutum ne hansa akwai ta ita da tsari ita ma ita ma bilal ita ma abu zar wannan aka abu zar ya sa kwarai ya mai aiki cikin tsawon rayuwar abu zar ya aka ya mai tasiri kwarai a takaice dai maganar cewa Allah Allah ba ruwan shi da kabilarka da kamarka da matsayinka a yace inna akramakum indallahi atqakum kurum daga ina ka zo na ka zo a mahi karamci kima a wajen Allah atqakum mahi jin tsoron Allah shine mai kima a wajen Allah ba dan wani ba shi kan wani daga ina ka zo a'a waye kai in wannan kuma ya kudin kan ina jaddada muku wata mas'ala da ta wakana a duniya a kiristoci tana nan ayyawa na karantawa a toci mai jira da shi haka musulmi masu kwashi kwashi na tafsiri tafsiri wani tafsiri ba tafsiri ba tafsiri suke waka wata kissa ce kissar wai wata ke kawo ko ki ba mu maki ko turawa suna kyamar bakin mutum haka larabawa me ka haka dan asalin abin yana da alaka da addini ko kwashi kwashi su turawa abin da aka sa a cikin a cikin injil har yau akwai abin cikin bibil har yau akwai abin da suke da cikin bibil yau kana jin kirista iya abin walla a ranar tuba da yau wani wani da makarai ya kana kawai wanda kirista wai asalin ina san bakin mutum in labarin yake wai adam bayan nuhu alaihi salam kai ya sabka daga jirgi na ruwa bayan halakar da duniya a cikin ɗiyan shi akwai hamu akwai yafisu akwai masara'i da cikin ɗiyan a cikin aka hamu da yafisu zaka ce wannan biya na nuhu suka shahara sai aka ce sai nuhu ya zo abin fita ya sha giya iya barci ya zo ya zan he da hamu ya zo ɗan shi sai ya ga uban ya zan heke mai dariya sai ɗan ɗan shi ɗaya masara'in he kwamuri sutura sai rige mishi he da nuhu ya walka aka ba shi labari ga abin da hami ya maka ya ma dariya kayi zur amma wani masara ibiri shi da ya tashi sai tsini mahamu ima masara yi mu addu'a shi ne hamu da iya aiwa ina baka kira ya baka ina gudu bukai asali ke bakin mutum da wani kisan su malaman addini su ma suka in kai sun suka kwaso mata daga wajen ahlul kitab da suka suka kwasa a cikin tafsirin cikin tafsirin sai ga daga kina asali larabawa suna kyamaki mutum da an ce la'antacce ne haka auren bature sai suke fi mutum aljini ma ita ke la'antacce ne haka yake a rubuta wajen baki mutum bai yi kima a wajen a cikin altaura ko cikin bibi na su haka labari har yau haka ke a rubuce har yau kake a rubuce kin kwata kwata da tawo ka dauko ka dauko ta lambiya ka dauko ta annabawa ka kwata kwace haka suka kawo labarin ke shi da kaga a cikin kawunan mutane shi mutane maka mai addu'a aka ce sauran yin zaki albarka yin wannan haka da bayan gari da ba kai wannan kwata kwata dan haka duk wannan haka muka ruwa ta sunan Imam Ahmad ruwa ta inganta nan sallallahu alaihi wasallam labarin me dalilin baki da wani da ja an ga wannan labarin ruwa ta bata da kin musa Imam Ahmad yace Allah da zai halicci dan Adam zai halicci Adam ya sa an loko kasa daga wuri daban-daban a duniya annabi yace wannan kasa da aka ko akwai baka akwai hara akwai masara akwai yace daga ita ne kake ga bambancin halittar mutane da nake da baka kasa ja kasa wara kasa yace hatta da kaushin hali taurin hali annabi yace daga nan tafiyar da har ta zo aka samu mutum iri iri daban-daban ja amma ba magana wanda wanda a tacce bane kaza kaza wannan ba shi manyan magana zaka dai Allah yace ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin unsa ma halice ku tsakanin namiji da mace wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il masana ku al'ummomi kabilu kabilu li ta'arafu dan ku san juna inna akramakum indallahi ataqakum mai karamci kima a wajen Allah a cikin ku ataqakum mun ji tsoro ku ga Allah inna Allah alimun khabir Allah masani ne wani cikin zalunci على كبر منك ان شاء الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته